بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren litin ne daren 26 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga muka zuwa Madina na da shekara 1442 daidai wanda ya daidai da shida ga watan shida shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 730 daidai cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wani littafi na mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azata mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam sannan kuma ya azata mu da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskiya layout zaria kaduna state nigeria ita darul hadith salafiya makaranta ce wadda babban malamin ashekul allama muhammadin awwal adam albani zaria ya kafa a wannan birnin zaria kadai don yada manufofinsa na kira da ke zuwa ga tafarki na salafus salih muna fatan allah ida nifi ya tsare ko makarantar da masu kula da ita da ɗalibanta da dukkan sauran al'ummar musulmi idan ba manta ba muna cikin katuna kitabul jihadi wasiyar a inda je muka kwana a babul bai atifil harbi allah ya firru babin da ke tattauna mana yin baya a lokacin yaƙi da cewa sabai sun yaƙi sun yi baya ne akan cewa ba za su gudu ba wa qala ba'dhum alal maut kuma sun ce an yi baya ne akan ba za a gudu ba har sai mutuwa wanda mu ba da taujihin waɗannan masal din aje insha Allah ta'ala amma kafin nan ga tambayoyi da muka kwanci jiya za a karanta su insha Allah ta'ala tambaya ta farko malami na cewa assalamu alaikum wata mace ce take sai da kaya take sai da kaya to ita tana kano sai ta tura sai ta bude group na whatsapp kenan tana bayar da sari amma ta ce wato a takaice dai tambayar irin kamar e-commerce nan da ake ne wani kasuwanci da ake yanzu a waya galiban kantin a waya ake lokacin tana sai da kaya ne sai ta tura wa mutane a gurgur ɗinsu su kuma zai tallata to in suka samu masu sai sai su tura mata ita kuma ta turo masu su sa nasu riba kai ɗin su tura mata kuɗi tura abin nan wai irin wannan kasuwancin ya halasta wannan babu laifi insha Allah ya halasta irin kasuwanci kasuwanci ne da yarda ce an faradin kun samu rije da ita ke da duya ta da ta sayar maka da kayan ta bashi ba sai ka bata kuɗi ba ina fatan fahimta wani lokacin ma sai an tura da kuɗin wannan babu babu hadari babu abin da insha Allah babu laifi a yi shi mataka ya kubuta daga cin garabi sai dai muna masu wa'azi matar ko yarinya in mace ce to a yi takatsan kada a sami kwarkwasa da kai ga fasikanci ina fata mun fahimta amma ashirin shi kasuwancin a bashi din ko a sai maka da kaya bashi in ka mai da ka sai ka mai da kuɗi ko kuma na e-commerce ina da kaya in tura gashi kana so a ciniki in kawo maka wannan duk babu laifi insha Allah ta'ala mala albani ya sha wannan magangana sosai akan katun abin suke ce da shi a zamanin e-commerce kasuwanci na electronic haka ina fatan fahimta kaga lisam da irin cinikin da ake na jija ne ko menene jaja ne ko jija ko jaja yawa jiji ko ba haka ba kaga su haka za ku cinikin da su kuma akai sun ce babu in dai babu wannan garar a cikinsa ana da tabbaci ta wannan ba matsala insha Allah ta'ala in dai garar ya shigo ne to shine matsala ta faru mai tambaya ta biyu mai matsayin fitar da harshen kaza in za a yanka ta shin hakan ya zo a sunna ne to inda tun da nake yankan kaza ban taba ganin wani abu ba jama'a wai za a yanka ta sai an fito da rashinta akwai wanda taɓa gan cikinku to amma ina to wannan wannan a ina yake shi wannan mutum mai wannan tambaya kuwa tun da ka ji haka to wasu suna yi kenan ko to babu shakka wasu din suna haka babu shakka da kaza da sauran tsuntsaye akwai wanda ake masa haka ce sai an za a yanka sai an fito da rashin su kasashen duniya malamai sun tattauna wannan matsala din cewa wannan ba shi da asali ba wani asali da ake wanke yanka tsuntsaye da abin nan kawai abin da za a yanka shi ne a tabbatar da an wasa wuka mai kaifi a alƙibla a bismillah yanka shi kenan amma babu wani abin nan hasali ma malami cewa suka yi in ma aka ce sai an fito da wani ƙarin wahala ne ake ƙara mata ita ke kawai bukata a yanka ta tafi lahira shi ke cikin sauƙi ka zo ka ƙaƙulu harshen ta ina fatan fahimci wani abu so wannan hudda harshen ba shi da asali duk da mu nan ba mu san shi ba amma dai shi wanda ya tambayar wataƙila can suna fama da wannan al'ada ɗin allah kiyaye tambaya ta uku cewa shin malam ya halarsa na ɗau daukan mushe wanda arna ke siya suna zuwa suna ci ko kuma wani amfani to daukan mushe ka ɗauka ka kai wa arne wanda zai ci yana babin ta'awun ne da haka ba daidai ba ne ka ɗauki dakon mushe wanda su akan kansu bai halarsa abin nan ba har ka ji ka kai masu wurinsu kai abin nan balantana ka ce ma ka siyar wannan ba daidai ba ne yana babin ta'awun ne na taɓa gani irin wannan wani neman wani a zai shi ba ruwan shi kuɗi ya zo nema kawai a abuja dakon giya suke yi kuma musulmai ne suna dakon giya ai su ba sha suke ba to ko ba sha kake ba bai halarsa kai dakon giya ɗin ba ko da ke shi ɗin a wajen shi na gani har zai to bai halarsa ba da haka ba za ka yi da kwan mushe ko na alade ko na wani abu duk da kai kace ai kai ba kai kace ba ba za ka yi wannan abu ba da haka malamai sun fara irin wani ma'anar cewa ta ɗinki da mutane kyau mata ko irin mata ɗin nan ka ga mace ta zo ta ce maka ka gwada ta ko ina ta ce ai ba kai kai ba wannan ba abin nan ko ta kawo maka riga da ta matse ta cikin jikin da malamai ka ce duk yana gacin ta'awun bil ithmi wal udwan ina fatan fahimta haka saurayi wanda zai riga irin wanda take fito da kuyewan shi din nan da irin wannan duka kamata a hakura irin wannan sana'i din wanda ya kawo maka na halas kai masa na halas din ballantana ka zama kai ne ogan kirkiro fitinan nan dinki kagona nan shi ma yi ne duk shekara sai ya kawo na salo an mace wani abin ko Allah shi kyauta wa alaikum salam malamai sun ce sai ka ce ba za ka ba wani ya zo maka wandon shi ya saba suna to kanka taimake shi akan sabanin suna sai kai masa wazi sai ka kai mai iyaka inda ya halarsa kuma kaga kai a matsayin kan dan kasuwa tunda kai ka san dabarun da zaka ka shigar da bayanai to ana ai wannan kaza da kaza da abin nan amma yayi nace sai ka bai wando sabanin sunna sai ka ce ba za ka yi ba sai ka zama sunan ka telan sunna ustazai kuma kaga za ka yi ciniki ta nan bangaren ko ba haka ba mu kuma sai mu ta kai maka kana gwada mana rabin ƙauri ɗin ina ba ta bunci wani abu allah samu dace hatta masu asirin hudu suna da laifi kai aski ni sana'a ka sai kai ta zuwa kana suke mutane gemu to kai ma kana cikin masu aski gemu ina fata bunci wani abu wato jama'a addini ne ya rauni a cikin al'umma yasa kake ganin abubuwa suna tafiya haka har in aka faɗo ta fatawan ma sai kana ganin amma anya ma zai wani abin anya kuwa ina fatan fanci wani abin daga gacin babin ta'awun malamai duk sun sharhi akan wannan matsalar wanda je ya bayan da rediyo a rediyo shine malam Jafar ya dogon shashin sautul arab akan wannan matsaloli din Allah samu dace to aje hadisi dai garge mana za mu karasa shi insha Allah ta'ala inda Imam Bukhari ke cewa qala haddathana Ishaq bin Ibrahima قال سمع, سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن عثمان عن مجاش رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة بايعنا على الهجرة فقال مدت الهجرة لأهلها فقلت على ما تبايعنا قال على الإسلام والجهاد مالك يتوى حدثنا إساق بن إبراهيم مال إساق بن إبراهيم أبام حديثي قال سمع محمد بن فضيل ياجي محمد بن فضيل عن عاصم دق عاصم عن أبي عثمان قابي عثمان أم مجاشع رضي الله عنه daga mujashi Allah ƙara masa yarda ƙala ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wa sallama ana wa akhi mun zo tare da manzan mun zo da ni da dan uwana wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai shi mujashi dan masau dan uwa Abdullahi dan masu ne Allah ƙara masa yarda wa qultu sai ne ce bai ina alal hijira manzan Allah kai mana baya ji mujashi din kenan akan yin hijira da samun falalar hijira kusa a farko musulunci hijira abu ne mai dole dole musulmi ya yi ma faƙali sai ce madatul hijiratu li ahliya annabi ce ai hijira lokacin ta ya ƙure falallar hijira ta riga ta gudana ga masu ita su ne waɗanda suka yi kafin mene kafin a ci maka da yaƙi to don suka wani sun samu nan fala ta hijira ko kuma sai da wani abin da ba ƙali sai ce faƙultu sai ce to alamatu bai'una to akan me za ka yi mana baya ƙali sai ce alal islam yanzu muku baya akan cewa kun da kakurin za ku yi musulunci ba za ku yi ridda ba wal jihadi kuma in za a je jihadi za ku je da ku ba za a je da ku ba za ku gudu ba jama'a fata mun fanci wannan abin Allah samu mu dace to wannan shine karshen babi da malam hadisan da tattara a wannan a wannan waje din in mu lura babin yana tattara kan mu baya akan yaki ne mun ji cewa sabanin da ake da magana cewa mu baya akan sai sun mutu ne ko kuma ji dai karshe in magana tana cikin akan menene hakuri a wajen fafatawa kawai Allah samu dace to ba mun tashi sai na kawo na ga wata fa'ida game da mas'alar hijira din nan da matsalar mubaya'a da bai'a yana ga cin abin da aka samu fauda da rudani a ƙasar mu ta Najeriya ko kuma ka ga dama ka ce a duniya yanzu ana samun ruɗayin da fauza a cikin wannan matsala ɗin kaga dai yanzu kowanne al'umma sai su ware kansu ce su ma mene su mana su mubaya sai a ce shi ne kuma amirin mumini na shi ma da haka sai ya ɗauka shi ma ta ojuku ya mabarki ya sa hular sarauta sai ɗauka shi ma amirin mumini ne sai gaba da umarni ya halasta ya kashi ya kafurta ya musuluntar akwai fauda mai tsanani game rubaya da ake har ta kai shugabannin kungiyoyi su ma suna dauka umara'u ne su ma wulata umurul muslimin su ma suna dauka mene mubaya kurba kasar Niger sanda aka samu wannan yan Darul Salami waɗanda su ma suka ware kansu suka samu wani mutum daya suka yi mashi mubaya shine mene shine khalifa ina fatan fahimta da haka su a wajen su wannan mutumin shine khalifan su ne kadai su da suka da shi su ne musulmi shi kuma shine khalifan musulmin duk duniya ina fatan fahimta wannan abin wanda sakamakon haka ya kai ga matsaloli da yawa suka ware kansu suka sunan sunan garin su mene darus salam ko darul islami ne darus salam wanda wanda ya shiga wajen to shine ya musulunta wanda ya fito kuma to kenan sai dai suka ce ya halasta ka fita kamar da musulmi ke zuwa ƙasar arna a zaman sabai to ka shigo cikin musulmi su sauran duk najeriya su ba musulmi su ne kaɗai musulmai yau in za ka shiga kuma sai an maka wankan tsarki shi ma kafin ka shiga ina fatan kwanci wannan abu an samu wani rudani kuma da mene da waɗannan nassoshi da muke ji za mu karanta waɗanda manzo Allah ke cewa man mata walaysa fi unqihi bai'atun matan mitatal jahiliya duk wanda ya mutu ba wata mubai'a a wuyansa to in ya mutu ya mutu jahiliya ba tsaya sun fanci me annabi ke nufi da wannan magana ba su karanta a wajen malamai ba su fassara masa ya ake nufi me ake nufi da wannan magana ba mata kuna kawai sai suka fassara da majarradan larabcinsu da kunkumin fahimtarsu sai suka lazumta abin da ya haifar da waɗannan matsaloli ɗin disamu abin da ya faru da suwa kenan 'yan boko haram su ma haka suka samu nasu mamaye suka ce shine khalifa shine amir sun mai mubaya'a ina fatan fahimta to eh an samu wannan matsaloli din su ma haka a jazair haka ina ne duk musulmi matasa sana suna fama da irin wannan matsalas amma sakamakon haka ya fa ne sakamakon gaggawa da ɗalibai suke yi da rashin bin tafarki na salafus salih da kuma rashin sauraron abin da malamai na gaba za su gaya maka a cikin harka addini da harka ta ilimi ina fata mun fahimci wannan abin da haka na so a ce an yi printing ɗin wannan littafi amma matsalar na ba da shi ba da wuri ba ne sai dai an gama duk da baiwa karatun ba zai wuyo sosai ba a ba zai gamu ba a samu a je a photocopy din ina fatan fahimta wannan littafi ne mai yawa gaskiya amma na tsakuro daga babi ne a cikin littafi guda ɗaya zan ɗan karanta mana wasu abubuwa daga ciki mu ji yaya ake yin bai'a me sigoginta nau'inta guda nawa ne waye ake iya wa bai'a ɗin ina fatan fahimci wani abin shan ne shi khalifan da za a yi bai'a ɗin ko imam ɗin menene siffofin shi waɗanda zai cancanci a mai bai'a ɗin kuma ba kawai da ka samu ne ya iya karatu an gofe kace shi ne khalifa ba ka yi mai bai a kawai ba shi kenan ba Allah samu dace shi wannan na tsakura ga littafin al-imamatu al-uzma ne malam kai printing din shi aiko kai malam Yusuf kai printing al-imamatu al-uzma a cikin shi malam Dumai je yake kawa ya kawo albai a cikin shafi na 198 da ya kawo ta a larabci ya kawo ta a ma'anarta a musulunci da ke cafal bai atu idan ta'ani ita'ul ahadi minal mubaya'i ala sami wa ta'a mubaya in ka ce kayi to alƙawari ne kai ga wanda kai mubaya akan cewa zaka ji zaka bi lil amiri ga shugaban da kai mubaya fi gari ma'asiyatin amma in ba saban Allah bane abin fil manshadi a lokacin da kake cin nishadi wal makrah da lokacin da baka cin nishadi wal usr da lokacin tsanani wal yusr da lokacin sauki wa adam manaza'atihi al'amra kuma ba za ka ringa ja'in ja da shi a cikin al'amuran mulkin sa ba wa tawfid al umur ila da kuma fawwala al'amura na siyasa gudanar da rayuwa gare shi wannan shine bai'a kenan duk sanda kace kawo bai'a mutum ka mai wannan kenan ka mai alƙawarin wannan abu da aka lissafa malice qala ibn khaldun ibn khaldun yake cewa ilam ka sani cewa annal bai'ata hiya al-ahdu ala ta'a in an ce wane yi wani mubai'a to yi alƙawarin wato alƙawari akan yin da'a ka annal mubai'a yu'ahidu amirahu kamar shi mubai wanda yake mubai'a din yana alƙawari ne ga shugaban nasa ala annahu yusallimu lahu an-nazar fi amri nafsi cewa shi kan karan kanshi ya bashi ya sallama lamarin kansa wa umurin musulmi da kuma al'amuran musulmai la yunazi'uhu fi shay'in min zalika ba zai ja in jari shi a wani abu cikin wayannan al'amuran ba wa yudihi fi ma yukallifu fihi min al'amr wa yudihu fi ma yukallifuhu min al'amri ala al-mashyati wal makara kuma ya alƙawarin cewa zai masa da'a cikin abin da ya umarce shi da shi a cikin yana jin daɗi ko bai jin daɗi wa kanu idza tabaya'u amira sun kasance idan suka idza baya ul amira idan suka wa amirin mubaya wa aqadu ahadahu suka dauki alƙawarin ja'alu aydihim fi yadihi ta'kidan ahadi sai su dauko hannun su tsora akan hannun shugaban dan su karfa wannan alƙawari din fa ashbaha dhalika fi ila al-ba'i wal mushtari wannan sai kamanceceniya da harkar da ake tsakanin mai sai da mai sayarwa ba ni in baka sai malam ce fa sume bai'atun masdar ba'a wa sarat albai'atu masafatun bil aidi sai aka sa wa bai'a na alƙawari tsakanin talaka ko kuma da ake jagunta da shugabanni aka sa shi bai'a saboda ya kama da mene cinikayya hadha madullu fi urfil luga wa mahudu shar wannan shine abin da nufi a yare kuma abin da shari'a ta sani kenan ko muradu bil hadisi kuma shine abin da ake nufi a cikin hadisi cewa fi bai'atin nabi sallallahu alaihi wasallam laylatul aqaba na bai'a da sabai suka manzan Allah laylatul aqaba wa inda shajara da kuma lokacin da aka yi bai'a ga manzan Allah a lokacin shajara din ina fatan kun fahimta to in kun gane wannan abun ya kamata ka sani wanda zaka mu bai'a fa wanda zaka dauki irin wannan alƙawarin gaishe wani irin mutum ne kai zaka bada da'akka zaka sallama lamarinka al'amarinsa ba za ka jan dajarci akan mulkinsa ba ina fatan fahimta to kowane mutum za ka yi ma wannan abin ina fatan fahimta da haka shari'a ba ta yadda ba kamar zamu zan ba ta yadda a wani waya ba in ba waliyul amr ba shi kuma waliyul amr din za mu zo mu ci condition din shi ma'ana sharuɗan shi waye wani siffofi yake cikawa ya zama waliyul amri sannan kuma za mu zo mu ji in lokaci ya bayu in abu bai mar tsawo za mu ji tuko me responsibilities nauyi da ɗawaina da aikace-aikacen da yake kan shi wannan shugaba ɗin har da kai da ka bashi da kanka a gare shi don ka yi naka shi kuma ana expectin mene ya yi nashi kai taka rawa ta kame baya kame ɗaya za ka kaza kaza to shi kuma akwai rawar da zai taka wanda duk malamai sun bayanin wannan abin insha Allah ta'ala a nan malai ce anwa'ul bai'a nau'o'in bai'a da ake ta a musulunci malai ce tantanawwa'ul bai'atu fi shar'i bi hasbil amri al mubai' alaihi وأهم الأمور التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أربعة ما في من منشأ الأمر ده من الله سبحانه وتعالى غدا خدني أو نف أولا نفرقو البيعة على الإسلام يا مسلم بايع أكن ذاسي مسلمشي وانس كذاسي مسلمتا سببي ذا مسلم بايع شاتو ذاكو مسلمتا zami alƙawarin ku za ku yi musulunci ba za ku warware ba Allah sa kun fahimta kenan kaga irin wannan bai a hayin za a yin ta wasu za su musulunta sai ku rijina da soto za ku yi musulunci amma ba tare da warwara ba irin wannan bai a ɗin idan arka ga aka kulla ta ba dama ka ce ka fasa ba a warware ta malici albayatu alal islam wa hiya awjabul anwa wa akadiha wala shay'a min al bai'at nakathuha kufrun illa hadi ita bai mubaya akan musulunci shine mafi karfi shine kuma wajibi ba yadda ba wata mubaya da in kai kawarware zaka zama kafiri sai wannan idan kai mubaya kan musulunci to ba awar wannan mubaya din amma gairuwa fa kabiratun min al kaba'ir wa dhanbin azim amma wata mubaya da kai dan kawarware to ba wai kacin bulsu bane amma ya ga cin manyan zinubai ya ga cin kaba'ir wa aktharu ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yai'un nas ala al-islam mafi yawan bayar da manzon Allah ya mutane akan musulunci ne وذلك أن يأتي الرجل الذي يريد الدخول في الإسلام abin da ke faruwa wanda zai zo yana so shiga musulunci ne fa yuslimu ala nabi sallallahu alaihi wa yuslimu ala nabi wa yadawu yadahu fi yadihi sai musulunta a hannun manzon Allah sallama ya kawo hannun sai dora kan hannun manzon Allah wa ya tashahhadu kuma ya shahada ma'ana kama la ilaha illallah aw ya ta'ahadu bil tizami islam ko alƙawari cewa zai lazumci musulunci ina fatan fahimci wani abu to har yanzu irin wannan zai faruwa musamman masu fita da'awa zuwa wuraren da musulunci yake bako ko kofi da ƙarfi in ga za su musulun za ka iya gaya masu wani abin alƙawari tsakanin da ku ba canzawa ba yaudara fa yasiru bi zalika muslima mubayi'an lirrasuli wannan sai zama musulmi kuma yi baya ga manzon Allah wa kullu zalika thabitun anan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk wannan ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi adillatin sahiha kathira da dalilai masu yawa kuma ingantattu daga ciki qaulullahi ta'ala akwai fadin Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu bayyinaka alla alla yushrikna billahi shay'a wannan aya dalili ce akan nau'i na manzon Allah musu mubai'a akan musulunci ina fatan fahimta daga cikin akwai hadisin Jabir dan Abdullah Allah kara masa yake cewa mu yi manzon Allah mubai'a akan cewa ba abun bauta bisa cancanta sai Allah annabi muhammad manzon allah ne za mu tsaye da sallah za mu yi zakka za mu ji za mu bi kuma za mu siya ga musulmi gaba daya kun fahimci wani abin ko shi wani dalilin akan bai'a al-islamiyya kenan to wannan sai da mala ta kawo dalilin da kenan cewa manzon allah irin bai'a ta musulunci din sai na biyu nau'i na bai'a na guda biyu al-bai'atu ala nusra wal man'a shine yi mubaya'a wanda manzon allah da sabai da cewa za su taimake shi kuma za su ba shi kariya kun bace wani abin ko wannan bai a ta faru ne da suwa al'ansar ina fatan fahimta sai mana cewa hadi tattadihu fil bai'ati allati akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala wafdil ansar wannan bai'a ta faru za ta iya bayyana ne irin yadda manzon Allah ya anshe ta ga wakilan ansarawa wahi bai'atul aqaba wannan ita ce bai'atul aqaba wa kana adaduhum idzaka thalathatin wa sab'ina rajula wa mar'atayn wannan suka zo suka yi laylatul aqaba bai a wani lokacin mutum 30 a 73 ne da mata guda biyu yake cewa qawaiduhum fa fawa'adahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam sirran bil aqaba annabi alƙawari da su suka haɗu da asirrance a wajen al'aqaba din min awsad ayyamit tashrik a tsakiyar kwanakin bayan sallah kwana uku da bayan sallah falamma hadaru takallama annabi sallallahu alaihi wasallam fatal alqur'ana wa da'a ila Allah wa raggaba fil islam thumma qala ubaykum ala an, an tamna'uni mimma tamna'una minhu sa'akum bayan da aka zo sai annabi karanta musu qur'ani ya kira su ga musulunci ce to zan maku bai'a akan cewa za ku bani kariya irin da kuke ba ƴaƴanku da matanku kariya fa akhadha al-bara'u bil ma'ruf bi yadihi wani sahabi ba ansari sai kama da manzon Allah mai suna bara dan maro sun makala sai ce na'am wallazi ba taka bil haq haka yake mun alƙawari wanda aiko ka da gaskiya lanamna annaka mimma namna minhu azwa a uzrana fa ba'ina rasulullah yace za mu baka mubai'a irin yadda muke ba zuri'anmu da ƴaƴanmu da matanmu za mu baka wannan kariya din to wannan nau'i ne mubai'a sai dai tambaya to irin wannan bai hayin suna nan ko ko ta mutu hmm? tambaya mai musharaka tare da ku za a yi wannan waya yanzu ko ko mun ji ta musunci hayin za a yi ko to irin wannan baya alal man ati wa nusra za a yi ta yanzu shine za ga ake ake a duniya za ga an ce menene wane gudun hijira ko ba shine irin wannan gudun hijira ake ba duk da galiban zai mutane suka gudun hijira kuma sai su koma kasashen kafarai kuma inda ya hijira sai gudu faransa ko wane ne da ya hijira sai gudu abin nan irin shi ne har yanzu idan ka samu idan kana harkar da'awa ko wani abu sai wani suka suka ce ka zo garin su abin nan to kana dama ka sharɗanta musu wannan abin cewa gashi gashi ina fata kun fahimta a matsayinka na malami amma ba matsayinka na mene ba imam ko khalifa ba ina fatan fahimta Allah samu dace to sai al-thalith nau'i na uku al-bai'atu alal jihadi wanda ta muke bani mubaya akan jihadi ko dai daga imam ko kuma daga wa kenan wanda imam din ya nada ku kiyaye wannan abun khalifa na musulunci idan ya kira ka za a ba za ta jihadi za ku zai dauki mubaya akan ku ya halarsa wannan sannan wanda khalifa ya da wato kwamandan da ya sa muku shi ma za ku iya mubaya a gare shi akan cewa ba za ku ruwa da shi ne babin da muke bayani kama aljihadi asir wal jihad babin da yake bayani kan jihadi da sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka idan aka zo in wannan babu laifi za a yi cewa ga mubaya amma da sharɗin cewa mene babu gudu babu ja da baya a wajen wannan yaƙi din وقد وردت في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة في عدة مواضع منها irin wannan mai bai'a ta jihadi ta zuwa Qur'ani ya zuwa cikin sunna daga ciki akwai qaulu ta'ala da Allah ke cewa inna Allah shara minal mu'minina anfusahum azwa wa amwalahum Allah ya sai mu ya sai rayukan mu'minai da dukiyarsu shi kuma zai ba su aljanna za su yi jihadi fi sabilillah zuwa ƙarshen wannan aya din ina fatan fahimci wannan abu wannan shi ma mu baya a ne cinikayya ne tsakanin da Allah da musulmi da haka malamai suke cewa babu wani cikayya da yafi mene ciniki da yafi wannan riba ka ba da ranka akan kuma Allah mene zai baka aljanna kai ma Allah samu dace wa minha daga cikin waɗannan ayoyi da suke bayan nau'in mubaya irin wannan shine ma da fil hudaybiya hadisan da suka zo game da sulh hudaybiya inda Allah ke cewa innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim masu maka mubayi'a su sani Allah sukewa hannun Allah na saman hannunsu ina fata kun fahimci wannan abin sannan wayannan a takaice su ne nau'o'i na abin da mubayi'a da mala ya kawo a wannan sai guda ɗaya wanda ita ce mu take ita ce za mu kare bayani akan ta خامسا نبير البيعة على السمع والطاعة مبايعة أكن تجي دين داعة غشوا غبني مبايعة أكن جي دشداعة غشوا غبني يتي وهذه هي التي إذا أطلق أطلقت البيعة انصرف انصرفت إليها wa'annan bai'a din ita ce idan aka kire mu bai'a aka ce wane yi mu bai'a to irin wannan ita ake nufi na kayi alƙawarin zaka ji zaka bi ga wannan shugaba da ke wannan zamani wallati kanat tu'di lil a'immati inda wallati kanat tu'di للأئمة عند تعيينهم خلفاء للمسلمين والتي كانت تودى للأئمة ود itace ake ba shugabanni inda ta'ayinihim lokacin da aka ayyana su khulafa alil muslimin suka zama khalifofi na musulmai wa hiya al murad fi hadha al bab to ita ake nufi a wannan babi din da'a ga shugabanni lokacin da zama shugabanni din suka zama khalifofi wal adillati alaiha kathira dalilai akan wannan suna da yawa na farko hadisu ibada ubada ibn samit radiyallahu anhu qala bai ana rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'a fil usi wal yusri wal manshati wal makri wa ala afratin alaina wa ala allam nazal amra ahlihi illa an taru kufran bawahan indakum min la burhanu وفي رواية وعلى أن تقول وألا أن نقول بالحق أينكما كنا وألا نخاف في الله لومة لائم wannan hadisi na Ubara dan Samit yake cewa mun yi baya ga manzon Allah sallallahu alaihi cewa za mu ji za mu biyayya a lokacin tsanani lokacin kunci da lokacin daɗi lokacin da ba daɗi ba kai wa ala afratin alaina ko da an mana san kai za mu ji za mu biyayya wa Allah nazal amr ahlu sannan ba za mu ja in ja da al'amarin shugabanci ga masu shi ba illa an taro kufuran ba wa haɗa bai ce sai in fa kun ga kafirci da fito fili inda kun minan lahi burhanu wanda akwai hujja da kuke daga Allah maɗaukakin sarki to a nan kam kuna iya warware bai a ɗin ita ma kamar da mu zo mu ji sai fa inda masalih za a kalli masalih da mafasid akan wannan abin ba kawai da kun ga wani shugabanku kamar da nake na sha bayani wannan wannan fa da ana magana menene tsarin shugabanci na khilafa islamiyya ne fa koyawa suna fahimta ta wannan ana magana shugabanni ne waɗanda su musulmai ne kuma suna jagorar gwamnatin musulunci ko da sun kawo wasu gurɓatattun abubuwa amma dai musulunci ne a gaba suna jagorantar mutane da littafin allah ne ina fatan fahimta ina nanata wannan magana cewa sam ba fa ana magana irin wa'annan shugabannin demokaradiyya da suka kafa aka kafa su bane kwata kwata ba su suke wannan maganan ba ba da su ake wannan karatun ba za mu zo mu ji insha Allah ko yau ko kuma mako na gaba cewa na taɓa faɗin wata magana a nan wajen masalan wata hayar ta bara ta taso a lokacin wasu yan da madakila da aka yi ta saɓani cewa su wane ne wane ne su malam jafar sun zama hawar jawa saboda sun wa gwamnatin najeriya ta waye ala fardi cewa ma malam jafar da albani sun wa gwamnatin najeriya ta waye inda ɗaliban ilimi ne ma masu wannan magana ɗin in ban da gaskiya da ƙarya sun cakuɗe musu ko kuma wasu ma ba ma in ma kai musu wannan zan ka taimake su wasu ba wai gaskiya da ƙarya suka cakuɗe musu asali hawa ne son zuciya da su ga wannan abubuwa ɗin wasu kuma gaskiya da ƙarya da suka cakuɗe musu suna kallon asan waɗa da suka zuwa cikin hadisin nan suna kallon mamata wali safiyun ibai'atin kaza da kaza sai suka kalli wannan ba su kalli sauran kuma nasoshin shari'a musulunci ba da ke cewa ya ƙudukum bi kitabillahi da kuma sharɗa na shugaban da ake biyo biyayya da responsibility na shi da siffofin shi duk ba su kalli wa'annan abubuwan ba sai suka mai da su malam jafar su ba albaniya matsayin wa kawari saboda karancin hibira da usul da makasin na shari'a musulunci rashin fahimta addinin musulunci ma in general wannan gwamnatoci ba a kallon su a matsayin gwamnatocin ma da wani kai musu tawaye ai asali da masu wannan gwamnatocin ma a ban a yaƙe su ne ba ma a ban nan wai a masu wajibi a masu da'a bane a lokacin har nake ce muku cewa ina ji ma masu kafewa akan waɗannan cewa wai waɗannan shugabannin dimokuraɗiyyar nan dole sai musu da'a suna kawo waɗannan nasoshin saboda haɗari ne a cikin magana za mu zo mu ji malam zai ishara kan wannan magana cewa madadin ma kana abin domin kana wajabta abin da Allah bai saɓani abin da Allah ce ne ina fata mafanci wani abin Allah samu dace don haka shugabannin da muke ji ake magana dufa a nan wajen ana magana ne shugabanni na musulunci alhakimun shar'i ko al'imamu shar'i din da kaje malami suna sa wannan shar'i din sai ce fulani sai ce a shar'i alqadi za ce ash-shar'i wanda shari'a ta ta sa to wanne ne shari'a ta sa a cikin wannan shugabanni din yanzu shari'a ta kunzarin waɗannan halin da ake ciki san ba te ba haka in ka duba majami da fatawa da malamai na wannan zamu ga wannan halin da ake ciki na taba ga muku cewa wasu malaman suke bayanai kan wasu hadisan ma gaba da wasu taɓa ganin irin wannan kwamata lagumtocin ba ma ina fatan fahimta so malaman da ke nan irin su bin bas fauzan su wane suka yi musu tambaya kan irin abubuwa su usaimin duk sun ba da fato akan irin a ai ba wai ka shiga bane ba wai maganan wai lazimi ne a masu da'a ba magana ya za a nema ka shiga ita demokaɗe ma ka warware ta kamar da albani fara cikin kasar ɗin shi demokaradiyya ɗin nan ce hasali ma mun kaga mun ce a shiga a wannan zaɓe ko a shiga a kaza ka zama gwamna ko ka zama ciyaman mu muna cewa ne mutum ya shiga don ya mata tarnaƙi ta demokradiyya din ta ta gaza duniya ta gane da mawakarɗiya ta gaza sai tutar musulunci ta daga to sai da irin wannan sharaɗi ne ma za ka shiga haka malamai suka ce sai da irin wannan sharaɗi ne za ka shiga irin wannan takarar ma da ake abin nan amma in ka shiga don neman kuɗi don ko neman mukami to akwai maganganu mu zo mu tarar masu zafi akan wannan matsala din Allah samu mutane suna fahimta wannan abin Allah samu dace to kun ga wannan hadisi na Ubada dan Samit yana cewa mu bazan Allah zai masa da'a mu masa baya akan da'a da ji da gani ina fatan fahimta da daɗi ko ba daɗi ko da mun samu shugabanni sun zalunce mu da aka samu shugaba azzalimi yana ba kanshi kwangila yana kaza da kaza duk da malamai akwai sabani amma dai zahiri shine za a hakuri akan wannan abin ya ɗauki ɗan shi ya ba shi kwangiloli kalifanku ka kuwa ba haka ya ɗauki matan shi ya ba ta ba mana sakatare da waje kaza kaga wannan ala asarati to wannan bai sa ɗauki makami akan wannan shugaba amma ba zai sa kuma ba za a inkari akan shi ba ina fatan fanci wani abin sai yake cewa in latar kufuran ba wahan sai fahim kuma kafirci ya fito fili inda kuma layi burhanu wanda kuke da hujja wajen Allah wa firata aka wuta kuke cewa Allah an na kula bil haƙƙi aina makunna Allah annabi mu yi mubaya ga manzo Allah cewa to za mu faɗi gaskiya fa duk inda muke kun fahimta wa Allah na khafa fillahi law mata la ba za mu ji tsoron zargin mai zargi game da Allah madaukakin sarki ba to kaga duk waɗannan ƙaraƙan da ke cin hadisan nan wayancan ƴan madakhila da wayanda suka ka sai ka ba sa iya ba su nazara wadda ta kamata a wannan waje din ina fatan fahimta ina ne mutum zai faɗi gaskiya ji tsoro ba ina kafa ƙarfinsa ba a ba irin hukuma to ko da hukuma ce ta kama a ga mata gaskiya to dole a ga mata gaskiya ko da hakimin shar'i ne kamata a ga mai gaskiya dole a ga mai gaskiya kuma din kan yi ka faɗi gaskiya amma ku duba yadda musulmi muka zama shiru shiru yanzu kullum abin namu kusan sai gaman ci ba yake yi in kuma wani ce zai faɗi gaskiya kuma Allah kiyaye ta ɓangaren kuma sai ga kuma wata zai a wajen faɗin gaskiya ga wanda yake shugaba ko kuma mai mulki ko kuma wanda ba ma musulmi ba ai ba zaƙewa da cin mutunci da zagi kuma ina fatan kwanci wannan abin babu wannan abin amma za a iya kallon abin da ake ce wannan kaza ba daidai ya saba shari'a saboda kaza kaza kuma ga abin zai fi mana kaza da kaza a bayani sosai ina fatan kun fahimci wannan abin misali bar mu ga muku misali wani abu guda ɗaya yayin da muke ciki a Kaduna State yanzu zan mu ga muku misali kenan ka kaddara gwamnatin musulunci ne sai aka yi wannan abubuwa din sai yanzu wannan mutum sai aka zo ana ta rushe rushen hanyoyi wajen kasuwancin mutane ana koran mutane a wajajen aiki ana kuma kaza ana kaza to ana wajen fa ba shiru za a ce shikenan ai ta mai salati ina fatan fahimta wanda sai ga mai su ga mai wasa sai su inkari cewa wannan fa abin gwamna muna ga mai girma gwamna wannan abin fa zai jefa jihar mu cikin matsala ne zai jefa jihar mu za ta yawaita dama ya ake Najeriya ma tukuna ina fatan fahimta ya ma ake a cikin Najeriya tukuna cikin in ka je ka samu mutane shi za ga yara makantar tare gantali wani kamar da ita ake cewa tare gantali ka je ka tare gantalin ce mana yara sun zo ba su wuce samun firar guda ɗaya ba gaba ɗaya a wuni na ba ta hanfinci wani abin in ka je kuma malamin shi ma ga shi nan dai ga shi nan ga irin shi ne haka irin abubuwa ɗin ta irin wannan hali da ke ciki haka iya ke daurewa suke mene su ci da su wasu ke su makaranta to amma a halin an zo an samu shagunan mutum a wannan shago ɗin jarin shi duka na dubu goma sha biyar ne amma yana iya ci da matar shi ya biya kuɗin makaranta 'ya'yan shi da wannan shago ɗin ya daure ya kai makaranta da ake biya dubu shida dubu bakwai ku manya ku je ku kai kasashen waje ku biya miliyan hamsin hamsin amma shi ya haƙura da wannan abin kuma yau rana ɗaya zuwa an rushe wannan shagon nan shi kuma ba abin da aka yi da wajen ba wani compensation da aka yi ban shi kuma yana biyan rabin fa ina fatan fahimta ai ta hukuma an kafa ta dan aikin jama'a ne kuma gina jama'an ya fi gina titina to aka zuwa kai wani abin an bar wajajen haka shikenan wannan suna nan suna jira ɗai ba su gama ba mai wayar da wani ɗakwara ɗaya su je na aiki kuma an koro shi shi ma an sallame shi kaga gidan ya ƙara rushewa kenan talauci zai ƙara ƙaimi a ƙasa kenan wanda sakamakon haka me zai faru ta'addanci jahilci in yi riga ma mai mutane ga talauci ga jahilci to sai dai abin da Allah yi na fata kun fahimci wani abu to kuma duk da haka sai a ce a mai girma gwamna ya yi daidai ina fatan fahimta an zo a state an zo an ƙara mutane kuɗin makaranta a ce indigenous ya ba da nawa dubu ɗari da yan kai ko dubu ɗari da hamsin to a irin wancan talakan da ke da waccan kwafa tsakanin da Allah haka fa yake cikin kudawa shi ne dan samu ya dan biya waɗannan nashi da ya dan tura shi polytechnic ko kuma kaso zai ya dauka miliyan 150 ya hada da kyar da gidan shi kanshi ba riga arziki da shi da kaga cikin yunwa yake yana biyan wani abu da 30 yake hada ya abin ina zai ga 150 ya biya da me zai faru kenan automatically yaron ya ban makaranta kenan kuma shi yaron uban ya kuskure bai koya mai sana'a ba kuma lokacin katin bai haɗuwa da sana'ar wani lokacin to kaddara guda biyar ne yaron nashi guda uku sun shiga jami'a wasu kuma guda biyu suna secondary school ta yaje da wannan abubuwa da sai ga abubuwa kenan ba extension abin da ya faru barku gani shine za ga da yawa 'ya'ya mata ba su samu damar yin karatu ba 'ya'ya mata uba zai gwammace to bari daure zai taimaka guda ɗaya cikin 'ya'yan nashi in zai iya mafa kenan sai a samu sai zama namiji ne kawai za a kai kana da ya mace kana da namiji wa za ka taimaka ya yi karatun ya yi malama abin zai faru kenan bari ka ga wani kuma na tabbatar maka yanzu registration da za a yara da ba su kuma makarantar ba suna fatan fahimta to in dan tituna ne in dan tituna ne ai shekara shidan da yar fa'i ya yi wa'annan tituna din ana kuma aiki kuma ai ba aikin da yi to da Allah a bari a ci gaba da mantenin waɗancan ayyukan a hankali a hankali ba sai an gudu-gudu ba amma a bari ƴaƴan mutane su karatu wani ƴaƴan mutane su zama dama su karatu a bari ma'aikata suna aiki samu sai abin nan ban mu goyi bayan in ma'aikaci yana zalunci ba ko an ɗauke shi ba bisa ƙa'ida ba amma mutumin da aka yi aka publishing ana ma'aikata ya zo ya rubuta interview ya ce aka yi mai komai da komai da kuma aka ba shi rana su kai shi wannan ba a mai adalci ba ya kamata a gawa gaskiya wannan abin wannan kuma ba abin da ya taimake wa ƙasar da sai ƙara rubuta ƙasar mu an riga an mana fintika a duniya a ilimin kimiyya da ake fama da shi ina fatan fahimta a nan najeriya an mana fintiku a cikin ilimin kuma sai mu ɗauko mu abin da mu ƙara kenan mu ƙara kashe mu a lokacin da a kudancin najeriya wasu suna kansilin ɗin suna zabtar kuɗin makarantunsu ne ku je ku bincika a kudancin najeriya a gwamnati suke zabta da kuɗin state university polytechnic suna zabtar saboda su zo kuma sun fi mu samun kuɗin can wajen mu kuma na lokacin sai mu ce muna ƙarawa ana koran ma'aikata wani hali za a shiga shi kenan shi gwamna ba ruwan shi da halin kowa zai shiga kenan ka auna kai dan uwa yau a ce kai dinnan da kake tare da mu dinnan hanyar da kake samun kuɗi a ce baka kuma ba an sallame ka kana da mata uku ko biyu da yaya takwas ko goma sha uku mai yawa a gidan haya kake ya za ka kenan kuma babu salarin ko da wata ɗaya ko baka san ma matsayinka ba kawana gani za ka duk suna ta surutu ai ai wannan abin da ake yi ai zo amfanin mutane ne gaba da wato galibin shi zai ku akwai jahilta shari'a musulunci a shari'a musulunci akwai abin da ce akwai abin da suke cikin makasirin shari'a akwai wasu abubuwa da ake kula da su wajen shugabancin mutane akwai abin da suke daruriyat ne akwai abin da suke su ko menene eh hajiyat akwai kuma suwa ne tahsinat waɗanda ke daruriyat wannan kam dole a kalle su a amfani da su wannan abin wanda idan ba a yi sa ba za a halaka gaba ɗaya na darura wannan dole ai kaman jami'an tsaro dole mu tattale su ina fatan fanci wannan abin da kaza da kaza amma akwai hajjar bukata ce za ta kama yanzu iya an samu cinkoso amma ana iya wucewa amma muna bukatar wannan hanya a ƙara saboda ana bukata ana bukata wannan hanya ta ƙara to wannan ana iyinta amma idan ta ci karo da daruriyat na rayuwar mutane ai ba za a kalli wannan kuma ta hajiyat din ba ina fatan fanci wannan abin idan zama wannan hanyar za su kai ga talauci cin al'umma gurɓace tsarin tsaro lalace tarbiyya bai kamata a kalli wannan hajiya din ballantana wasu ayyukan ma tasinati abubuwa ne na ado da decoration kawai Allah shi kyauta to ko da shugaba na musulunci da za a yi kare irin waɗannan abubuwa ya ce mashi a ranka dai wannan ga yanda abin yake ina fata mun fahimci wannan abin ba wai duk abin da shugaba kawai sai an mai tafi a ce shikenan ai to ranka dai kai daidai shi ma wanda yake cewa tarin za ta zo kan shi wata ran eh haka abin yake tafiya Allah samu dace to abin da ake cewa shine in mutane musulmi suka ga gaskiya wajibi ne akan su faɗi abin da yake gaskiya amma kamar da muka ce dole a guje ma lafuza masu kaushi wajen faɗin gaskiya din Allah kiyaye malin ce na gaba hadisi daga cin hadisi ke tabbatar da irin da'a din hadisu ba Abdullah bin Umar yake cewa kunna nubai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala wa mun kasance muna manzo Allah mu bai akan ce zamu ji zamu biyayya ya kula na sai ce ya kula na sai annabi ce da mu fi mastata'ata idan ka ce sana naji naji naji na gani zan biya sai annabi ce ka sa sharadin fi mastata'ata ina fatan fahimta wa taqaddama hadith jarir bin abdullahi fihi wa bai'a ala sami wa ta'a falaqanahu rasulullahi fi mastata'ata ai hadisi ya gabata na jarir da ya zo ce ya ji zai bayyana annabi ce shi a'a ka sa sharɗin cewa cikin abin da ka same ko domin in ka bar wannan alƙawarin mutlaki to dole sai ka kina amma inda ka gaza fa in ka sa sharɗi sai ka wuce daga wannan wajen ina fata an fahimci wannan abin to wannan shine nau'i na biyar na tsa'a wanda na mubaya wanda in kan ji an ce mubaya to ana nufin wannan kenan to ita irin wannan na mubaya na cewa za a ji za a bi muka ce ba kowa ake ba sai waliyul amri kun fahimta don haka ita mu bai da mubaɗin ta kasi gida bi a wannan fuska kenan na farko yadda ake samar da waliyul amri din za a mai mubaya ta khasa su wa suke mubaya samu khalifa su mai mubaya wadda take mai da mutum zama khalifa ya zama imam su ne ahalul halli wal aqdi su ne ma'abota ragamar jagorancin al'umma su ne kuma malamai a inda malamai suke faɗa kamar da su mawarni suka faɗa da su abu ala da su waye su malamai da mujtahidai malamai mujtahidai ina fatan fahimta wasu ƙara da wujuhun nas shugabannin mutane waɗanda ana jin su magana su suke taruwa su mene sai mu baya su mai da mutum khalifa kamar da faru ina kamar da faru an saman sai na abubakar kamar da ba sai sai na umar sai da usman Ali dan Abi Talib zaga irin wannan mubai'a kai masu ahlul halul akad ake samu su taru su fidda mene waye zama jagoran musulmi ba kayaniya irin ta demokradiya ba kayaniya ta demokradiya kowa ma zai zai shiga takarar fidda shugaba ina fatan fahimta idan yan iska suka fi yawa da karo da yan daudu kaga sai su mene sai su fidda muku shugaba kan kun shiga uku kuwa karo da ‘yan dauru za su buda muku abin nan to an halar akar su ne suke wannan abin bayan su sun gama nasu to sai bai a amma za a zo a sanar wanda suke nan su yi baya su wannan to wannan bai a amma ce amma mu baya ta amma ba ta mai da mutum zama imam na musulmi sai dai mu baya ta hasa wani an halar akar ita ce take mai da mutum ya zama ne ya zama khalifa ko zama imam na musulmi ina fatan fahimta to daga lokacin da aka samu wannan ga imam mun kafa na musulmi to dukkan sauran musulmai to abin da ke kan shine mene wannan mubaya ta gaba da muke bayani akan ta shine bai'a ta as-sam'u wa ta'a alal manshat wal makra wal usr wa kaza wa kaza wa ala atharati kowa zai ba kuma dole kowa sai ya zo asima ya zo kawo hannun shi ba ka kudirce wajabcin yin da'ar akan ka ga wannan shugaba din shikenan ka mai baya a wannan hali din dan kuna fahimta abun in an kafa mun kace mene ga imam an kafa shi mun faɗa hanyar da ake bi a kafa shi din ko yawwa to in ya kafu wancan ahlaka sama kada sannan sauran masu mazumi mubaya ba sai ka zo kasara ba dole ka kudace wannan abin don haka za ka yi mubaya za ka yi da'a za ka kaza kuma za ka taimaki wannan shugaba wajen tabbatar da shari'a addinin musulunci jama'a na fatan fahimci wannan abin don haka to ita irin wannan mubaya da muke magana shine muka ce ba a yi sai ga wane sai ga waliyul amri kun fahimta sai ga shugaba na musulmi to shi waye wannan waliyul amr da muke magana za mu ji muka ce za mu karanta siffofin shi da al-imam marud ya kawo cikin al-ahkamu sultaniya wanda shi ne yake iya zama khalifa bayan malam mawardi ya kawo wajabcin cewa dole fa musulmi su tabbatar suna da khalifa a bayan ƙasa dole musulmi su tabbatar da mene suna da khalifa a bayan ƙasa Allah ya jarce mu a wannan duniya gashi muna nan muna zuwa ba mu da khalifa kuma ana ta ƙara nesa da samun khalifa ɗin kullum ƙara tsuntsun kama ake yi an tsuntsunka ƙasashe da ka ga najeriya da nijar da ina ne duk bulan da koron ne an kakkaɓa to yanzu najeriya ta kanta in ba ku yi sa'a bane da shekaru sai an kakkaɓa ta ita ma kun fahimta za a ce ga neja delta ga yankin yarabawa ga yankin yamarai suma ga kuma middle belt in ba ku yi saba arewa ita ma sai an zo an kasabta ta abin da yahuda duna suke hari kenan kuma wannan mafarkin nasu sun daɗe suna yi sun daɗe suna yi suna fatan sai araba tun sai su suke su suka ce sun ba da yancin ƙasar amma kuma suke ta makircin sai araba ƙasar to an ci za wani abin ko da mutum zai abin nan kenan kowace ƙasa ta zama da nata khalifan kenan to abin da ake fata shine allah ya taimaki al'ummar musulmi su gane su haɗe waje guda ɗaya sai amfani da muda guda su tabbatar da khalifa wanda zai wakilce su a duniya gaba daya ina fatan fanci wani abin ko dai zube yi ba to ina muku bishara cewa watan wataran za ta faru imam mahadi na nan zuwa annabi isa na nan zuwa musulunci zai ɗaukaka zai murƙushe kafirci kamar da annabi ya ba da labari duk wannan kunfar da ko ga kafirci yana yi da wannan strategy da wannan dabaru da arna suke na raunta musulunci duk za su gama ne kuma Allah ka da su dama Allah ce Allah dina kafaru fi kuna amwalan li saddu an sabilillah sai ce mene fa sayunfiquna ha thumma takuna alaihim hasratan thumma yughlabuna suna cire dukiyar su dan su murkushe addinin Allah amma duk su gama Allah ce zai zama musu asara kuma sai an ci nasara akan su to haka abin zai gudana a ƙarshe insha Allah ta'ala Allah san fahimta to amma abin da muke tattauna shine wajibi ne musulmi su tabbatar da sun samar da khalifa a cikin rayuwar musulunci da gwargwada abin za su iya Allah samu dace a shafi na shatar ma lace shuruɗin lati ya bagi tawfuru hafil khalifa sharɗa da ya kamata khalifa ya cika su wasu kuma suna cewa wajibi ne cika su na farko wanda za ku iya sawa khalifa har ya zama kun mai mubaya ala sima ta'a labudda ya ce al-ahaduha daga ciki al'adalatu ala shuruɗiha aljami'a shine wajibi wanda zama khalifan ku ya zama adili yana da adala wanda wannan adala kuma sai ta kammala shirɗanta gaba ɗaya bayan zama adili me ma'ana adili dole ya zama yana nisanta manyan zunubai bayan su ƙananan ma yana nesa kuje masu sannan kuma zama yana da mutunci a cikin al'ummarsa ba ganin shi yana abu na zubar da rashin da mutunci kuma ya kusan lokacin yana dangantuwa da wuraren da mutane suka tsanci kansu lokacin ina fatan fahimta tsakanin da Allah kuna shiga sai a gan shi da gajeren do zai je filin bal zai je filin kwallo ina kai ko da dogon wando je kaga za ka kai anya wannan khalifan ko ya labarin sheki ne to dole zama adili ne mai lazimtar da'a ga Allah ne ba za a samu fasiki a ce khalifa na musulmi ba na biyu suka ce al-ilmu al-mu'addi ila al-ijtihad fi an-nawazi wal ahkam dole khalifan musulmi ya zama mai yana da ilimi ilimi isasshe fa wanda ilimin nan zai kai shi zai iya ijtihadi a lokacin da wasu sababbin matsaloli masu wahala suka danno musulmi sannan a hukunce-hukunce da za a kawo ƙararraki da wajen design abuwa zai yana da irin da za su jagorar shi akan wannan abin kaga kenan a kalifanci na musulunci jahili bai da rabu Allah sa ku fahimta ko da ka dan ce kalifofin banin Abbas banin Marwan ai ba jahilai ne zalla yadda kake ganin su haka nan ba ko hajjaji da kake jin cewa ya shahara da zalunci da waye ai ba jahili bane malami ne ina fatan fanci wannan abin sarki suleiman sarki mansur duk za ka same su sun haddace ƙur'ani mutane masu kiyamu lalisi ta sallah suna kuka wasu wasu kaza kaza ka same su da ayyuka na addini sai dai to harkar mulkin tarin jayi mene harkar ilimi kuma a lokacin tun duniya akwai ilimi akwai suka sha gaban su ko a fagen ilimi shi sa ba a jin su a fagen ilimi din to wajibi ne wanda za a sa khalifa ya zama malami ne ko malamai sun yarda da malintarsa kun fahimta amma tsakanin da Allah wannan khalifon da aka sa a darul islami din nan da wanda suka sa san Muhammad Yusuf yanzu Muhammad Yusuf ya kai malamin da za a ce ya zama khalifan musulmi Muhammad Yusuf shugaban Boko Haram ya isa ya zama khalifan musulmi dukkan su waye malamin da aka san shi a malinta har da zai zama abin nan ma wa ka san da ilimin da zai jagoranta mutane ba na uku malai ce salamatul hawas dole zama lafiya lawake ba makaho bane ba kurma ba ne yana da wato gaban shi lafiya lau suke na hudu ma da ce salamatul adai wato hawa suna jin a sam'uwal basar kirfi da magana da ji da gani na hudu suka ce dole zama mai lafiyar gabai kuma ba gurgu ba ba sauransu ba na biyar sai ce an ra'ayu al-mubdi ila siyasatin shar'iyya wa tadbir masalih dole shugaban da zai zama khalifa ya zama yana da kyakkyawan ra'ayi abin da suke nufi ra'ayi yana da basira yana da hangen nesa ya iya siyasar rayuwa da gudanarwa ba za ku ɗauko wawa ku sa ba ba za ku sawo mara wayo ba wanda yake iyaka kafa shi yake kallo ina fatan fahimta kamar yadda da yawa sarakun da ake gani da wasu ga zaga cewa shugaban zaga iyakar nan suke kallo kuma ko mu a Najeriya ko ɗauka irin abin da yake faruwa ba shi ne ke faruwa ba suna ji suna gani duk wanda mutum kake ji ake magana ko ne talaka ko da kowa ba ku san inda abin yake faruwa su sun san inda ke abin ke faruwa fa kai da wane ne ba ku san sources na wannan matsalolin ba wasu su kafin ma abin ya faru suna da ilimi zai faru amma bai dame su ba inda za su murda su kuma kujerarsu idan za kuma samu samu hanyar samun kuɗi su ƙara gidaje a dubai wannan duk ba matsalar su bane to abin da ake so shugaba bayan ya zama adil dole zai yana da ra'ayi yana da hangen nesa ya zai magance matsalar misali har da muke ciki a najeriya kullum ka tsaya ka kalli abin da ake sai ga ba kamo hanyar wadda matsala ake yi ba na taba kuma ku misali a wajen na shi tsakanin da allah cikin waye mai hankali da gidan shi zai bule yana zubar da ruwa sai ya ɗauko a hayan almajirai masu farfe ruwa kullum ake ruwa sai ya ɗauko hayan almajirai masu farfe ruwa akwai wanda zai da wani abu ya zai yi sai nake saman zai fara zuwa ban na kasan ma tukuna je doda wancan wajen tukuna to za a zo a ce kaza kullum sai a ce an fidda miliyan kaza biliyan kaza an so makamai an fi kaza wai wancan da suke yaƙi ina suke samu makaman a hana mana wa'annan ƙwayoyi da ake kai wasu taramol su wiwi su koken ina daga ina suke shigowa a hana mana ba mu da boda ne muna da bodoji ya ake ya ake makamin ke wutowa duk ba za a yi wannan magana ba idan ka nace akan wannan magana wallahi sai a ce sai an ga bayan ka kana magana ya ake shigo da makamai ya ake shigo da koken ya ake shigo da kwayoyi suwa suke safara kaza sai ka dan fara maka wani ka tsaya fa iyaka kafa ina fatan fanci wannan abu to a musunci kaga dole sai an samu shugaba da ke da kyakkyawar ra'ayi wanda ke zai kai shi zuwa yake da hangen nesa wanda zai iya taimakon shi kyakkyawar siyasa ba za sa wawaye ba in mun ce wawaye waɗanda rayuwar duniya kansu kawai da ta nasu na kusa da su kawai ta dame su Allah samu dace na shida sai aka ce a shaja'a dole wannan sarki ya zama ko wani shugaba khalifa ya zama yana da mene jamunta kun fahimta ba za a sa rago ba wan nujida al muaddiya ila himatil baida wa jihadil abi waɗanda wa'annan jarumta da gwarzantaka da ƙarfin zuciya za su taimake shi wajen ba da kariya ga musulmai da kuma yakar abokan gaba da zuwa jihadi in matsoraci ne duk ba zai iya wannan abun ba bari mu gugudun mu samu matsaya insha Allah ta'ala na bakwai sai ce annasabu shine dangantaka dole shi shugaba ya zama yana da dangantaka wanda za ta yi da shi khalifa in mun ce haka shine qurayshanci ba a samu imam na gaba a duniya sai a ƙarshen qurayshawa khawarijawa ne suka ce kowa ma zai zama habbawa ma zai iya zama ina fatan fahimci wannan abun wajibi ne khalifan musulmi zama ga cin qurayshawa za mu tsaya da insha Allah ta'ala sai in Allah kawo mako na gaba sai mu dan tashi mu dan haskaka wasu abubuwa zan dai muku wani abin dan ban karanta shi kai tsaye ba ku je ku dauka kowa ya photocopy je karanta dan wannan bai'a da ake ta shirme kowa ya wana shi shugaban kowace kabila ta yauna su wannan ba bai'a ce da shari'a musulunci ta sani ba ina fatan fahimta kuma wanda aka yi wa ya sani inda da shari'a musulunci ya ba da kanshi a kashe kenan da shi da wanda ya yi ɗin wannan haɗari ba daidai ba ne wani abuwa ɗin da ake ballantana kuma su wasu ƙwallo musulmi bala'in da musulmi sun kasa tare shi hanyar yanzu allah shi kyauta kuma wannan ina ƙara nana ta mai cewa wannan ko ba shi abin da su mamadu su suka yi da wa'annan ba wa'azin su malam jafar da albani sa aka yi wannan abun ba a wa'azin su malam jafar da albani alhamdulillah kashe fitinan maye shi sa alhamdulillah allardin zazzau da inda duk wa'azozin suka kai kai alhamdulillah kamar da malam albani ke faɗa ɗin mu makantar mu ta darul hadis salafiya ba inda ake cewa nan ne source din wannan abun fa ba taba samun dan boko haram ba ba taba samun dan darul salam ba duka a makantar nan kaf daliban nan muna dalibai sama da dubu a makantar darul hadis amma ba taba samu tun kwara ɗaya ba a shaida wannan wa'azin da malam albani shine ke kawo khawarijanci ko sa dauki makami ai da kaga dubu komandoji ne kenan ko ba ka bane kuma duk za sojoji ne ko ba haka ba amma abu ne ake tafiya a ilmance da ƙa'idoji to abin da ke wahala wasu rashin iya tantance ƙa'idojin da abin da ake tafiya a kansu allah samu dace za mu ja mulki a nan sayan allah kai mu mako na gaba kafikari sun dawo insha allahu ta'ala gobe in allah na litinin ko wadda ke malam mai tafsiri ba mu karasa magana shi ba na dawa ci gaba tafsiri talata sai karatun muciya alaraba alamis akwai musulun juma tariqu salihina asabar zadul ma'ad to kuma wannan ka cika insha Allah ta'ala adon ka fada dai Allah ka ba mu lada kurakuran kuma Allah ka fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah